أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من قال تستسمى كل يوم مرة babu wanda yake macen da take fama da jinin istihara to abin da yake akwai kullum ta yi wanka sau ɗaya Na'am.
in ta yi wanka sau ɗaya sai ta yi duk sallolinta da wannan wankan
ولم يكن عند الظهر مرة bai ce yayin sallah azhar ta yi sau ɗaya ba ya cewa da ya kawai a, wato ta yi wanka sau ɗaya a kullum ba tare da ƙayyadewa da cewa sai yayin sallah azhar ba
حدثنا عمرو بن حنبل اخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل وعن محمد بن راشد عن ماكل الخسأمي عن علي قال sai da na ali ya ce المستحاضة اذا انقضى حيضها mace wadda take cikin ji- a, jinin ha- a, istihara idan jininta ya ƙare اغتسل كل يوم sai ta yi wanka a kullum واتخذت كوفة فيها wato idan jinin hairarta ya ƙare ma'ana kwanukan jinin hairar suka wuce ya zama kenan ya tabbata cewa jinin da yake zo mata yanzu ba na haira ba ne na istihara نعم to a kullum sai ta ringa wanka wata za su fata ta riƙe wato tufafi wanda aka yi da gashi fiha samnu da za ta sa mai wanda yake daskararre au zaitu ko mai wanda ba daskararre ba wato ta sa a al'aurarta saboda haka ɗin na jawo jinin ya rage zuwa yana rage wato a, yana rage zuwa kwararar jinin
باب من قال تغتسل بين الايام babu wanda ya ce a'a ba ma kullum ba za ta yi wanka ne a cikin kwanuka
قال نبي أخبرنا عبد العزيز عن ابن معمر عن محمد بن مانا أنه سأل القاسم بن معمر عن المستحاضة قال a ya tambayi kasibin muhammad ibn abi bakar siddiq Allah ya kare da a gare su ɗaya daga cikin fuka a sabatu na madina sai kasibin muhammadin ya- ya tambaye shi daga mustahara wadda aka same ta da jinin istihara sai kasibin muhammadin ya ce tabassalla kwanukan da take ɗauka a matsayin jinin haira ثم تغتسل sanai da wannan kwanukan sun wuce sai ta yi wanka ya وتصلي ringa sallah ثم تغتسل في الأيام sannan kuma ta ringa yin wanka wato a wannan kwanukan ya zama kenan duk wata za ta yi wanka sau biyu a wanka na farko yayin da jinin wa wakacin da aka dauka jinin haira ne ya kare wanka na biyu a wakacin da aka dauka kwanukan tsarki ne
باب من ake قال ce wannan kaulin shi kasimun muhammadin shine kadai aka ruwaito ya tafi akai to باب من قال تورع لكل صلاة babin wanda ya ce ta warra'u za ta yi alwala ga kowace sallah wanda ya ce mai jinin istihara dole ne duk sanda za ta yi sallah ta yi alwala amma ba cewa aka sai ce wanka ba ba dole ba ne ce wanka
أنا محمد بن المثنى عبر بن أبي عدي عن محمد عن ابن عمرو قال حدثني بن شعب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي هريرة أنها كانت تستحاض fadimatu yar abi hubaish ta kasance ana samun ta da jinin istihara فقال لها النبي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد إيتها.
إذا كان دم الحيض idan jinin haraki ya zo فإنه دم أسود za ki gane cewa shi jini ne baki da yake sananne فإذا كان ذلك Za- ko zaliki idan wannan ya zo jinin hairar ya zo miki فأمسكي عن ki الصلاة daina sallah فإذا كان الآخر idan ɗayan ya zo وضعي to wannan shi kenan sai ki ki ci gaba da sallah Wasalli.
ki ringa yin alwala kina sallah
قال أبو داود abu dawud ya ce قال ابن المثنى ibn musanna ya ce سلام بن أبي عدي مم.
حفظا فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة cewa ya karɓo shi wato ya karɓo ne daga sai da aisha ba daga ita fadimatu ba قال أبو داود abu dawud ya ce وروي عن العلاء بن مسلم an rawaito hadisi daga alamin musa da wata daga hakan daga abi ja'far qala al-ala'u ala'u yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama
ووقفوا وتعالى amma shi wanda ya ce hadisin ya iyakarsa abu ja'far shine muhammadul bakir jika manzo sallallahu alaihi wasallam
تمر لكل صلاة wato iyaka wannan tawarra'u ul kulli salati
ما من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث babu wanda bai ambaci ai alwala ba ga mai jinin istihara in ba wani abu kai wanda zai warware alwala ba cewa zarar jinin istihara baya warware alwala
حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشام أخبرنا أبو بشر عن إكرمة قال ike batu ya ce inna umma habibata umma habiba ya jahashu fi zati an same ta da jinin istihara fa amara annabi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta ringa sauraron kwanukan jininta thumma taktasila sannan bayan kucewarsu ta yi wanka
wa tusalli wata tsalle ta yi sallah fa in ra'at shay'an min zalika idan ta ga wani abu daga wannan tawadda'at sai ta yi alwala wa sallat ta yi sallah wato in ta wani abu daban sai ta yi alwala ta yi sallah ma'ana in ba ta wani abu ba kenan daban jinin bai warware ba ta alwala ba
sabul malik ibn shu'ayb ibn abdullah ibn wato wahab to mu anan akwai karin kala abu dawuda ko ka bai ka muku ce kala abu dawuda abu dawuda ce wa huwa qawlu malikin wa rabi'ata wannan shine abinda imam malik yake kai wajen imam malik zancen da ya fi shuhura da gare shi ne cewa jinin istihara bai warware alwala na'am a mace mai jinin istihara an ta alwala ta yi sallah a zahar ta ci gaba da zama allah asar ta yi ba ce wani abu mai warware alwala ba sai dai wannan jinin na istihara da yake ta fitowa daga gare ta to ba dole ba ne sai ta yi alwala don za ta yi la'asar ɗin illa iyaka an so ta yi alwala yadda mai risala yake faɗa wa yustahabu laha wa lisalisil bauli an yatawarra'a li kulli salati na'am to حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الله بن وهب حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى أن الصحابة وضوءا عند كل صلاة a shi ya rabi'a ya kasance baya ganin cewa wadda take cikin ya take jinin istihara ba dole sai ta yi alwala ba in za ta yi sallah إلا أن يصيب عادة sai fa in ta yi wani abu wanda zai war- saboda a ce alwala ta warware ba wannan jinin ba توضأ to wannan sai ta yi alwala to shi anan ya sake bai kala abu dawud Na'am.
abu dawud yace haza qawlu malik ya ni ibn anas wannan shine maganar imam malik wato ibn anas a haka ma abu hanifa a haka ma abu Han- Ha- Ha- hanifa amma wajen shafi'awa su ba akan haka suke ba
باب في المرأة ترى الصفرة والقدرة بعد الدهور babu mace bayan jinin haila ya dauke mata sai ta ga wani abu ya fito daga gare ta mai fatsi-fatsi ko mai ruwan ah, toka-toka
نا موسى بن إسماعيل برنا عمار عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ummu adiya ita ce nusaiba نعم ah, ko Nas- ya, na- ana cewa nusaiba ko nasiba a mutuniyar madina wanda an ce hadisan da aka ruwaito daga gare ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 40 ne Buhari da Muslim su ruwaito shida Buhari kuma shi kada ya ruwaito hadisi ɗaya nata Muslim ma ya ruwaito hadisi ɗaya nata to a wanda suka ruwaito ku gaba ɗaya guda shida ne to
قالت a take كنا لا نقول القدرة والصفرة بعد الدهور شيئا mun kasance ba ma lissafa wani abu da zai fito kamar hanta-hanta ko kamar fatsi-fatsi bayan ɗaukewar jini ba ma lissafa wannan a matsayin wani abu ba ma lissafa shi a matsayin wani abu shi yasa sai mu ci gaba da sallah sai mu ci gaba da duk abin da muke kuma fitowar nan baya sawa mu ce sai mun sake wanka wannan tunda sahabiya ce ta ce kunna ya nuna hadisin marfu'i ne kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ya ya yace si haka A duk- a sahabi in yace kanan nasu ko kunna naf'alu kaza za a dauka a matsayin hadisi marfu'i نعم a musamman a, wasu suka ce in ya nuna cewa a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Wa, a, in kana ma asr nabi min qabili ma rufi wa qila la aula kaza kala aula fala kaza kala to
لا مسجد أخبرنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله taba wannan hadisin da ya gabata على أبو داود Abu Dawud yace أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين a ita ummul huzaili da aka faɗa a hadisin nan ita ce Hafsatu yar Sirin yar uwar Muhammad ibn Sirin
كان ابنها اسمه هذيل tana da ɗa mai suna Huzailu واسم زوجها عبد الرحمن sunan mijinta abdulrahman shi yasa shi sirin ya haifi 'ya'ya da yawa wanda da yawa a cikinsu sun zamo malamai mazansu da matansu Eh, kaga ne misbahun rawi ya faɗa a 'ya'yansa mata guda biyu ne kadai ba su yi ruwayar hadisi ba amma wajen guda biyar duk sun yi ruwayar hadisi haka da 'ya'yansa maza duk ma- ma- kusan duk maruwaita ne to babul musahadat shi asalin sirri na bawa ne na anas ibn malik Allah ya kare da gare shi sai ya yanta shi kuma ya zama ya rike shi a matsayin almajirinsa ya yi ilimi a wajensa kwarai haka ma 'ya'yan nasa suka yi ilimi wajen anas shi yasa sai suka tashi ba da mai to babu musahara babu mace tana cikin istihara a ce mijinta ya sa da ita bai hukuncin haka
حدثنا ابراهيم بن خالد اخبرنا مؤلف بن منصور عن علي بن مسلم عن الشيباني عن إكرمة قال ikirmatu yace كان ام حبيبه umma habiba ta kasance ana samunta da jinin istihara وكان زوجها mijinta ya kasance yana saduwa da ita a haka قال ابو داود Mm.
قال ابن معين عن mu'alla mu'alla bin mansur amintacce ne قال عمرو بن عمرو لا يروي عنه amma imamu ahmad baya ruwa daga gare shi لانه كان يزور في الراي domin shi yana daga wanda suke bincike akan abin da yake fahimta ta wato ta mutum ta dan adam wanda shi imam ahmad yana ganin a kyale wannan a koma kawai ga hadisi shi a wajen sa hadisi da ifi ma ya fi a ce a koma ga fahimta ta wani
سامر بن ابي سريج الرازي اخبرنا عبد الله بن الحجامي اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن عاصم عن إكرمة عن حملة بنت جاش أنها كانت مستحاضة cewa ita aminatu ta kasance jinin istihara na zo mata كان زوجها mijinta ya يجاري kasance na saduwa da ita a haka
بعض ما جاء في وقت النفساء babin abin da ya zo a game da wakacin da macen da ta haihu za ta zauna tana ganin jini حدثنا عمرو بن يونس اخبرنا زهير اخبرنا علي بن عبد الاعلى عن ابي صالح عن مرتفع عن ام سلمه قالت Ubu Salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce, كانت النفساء على عهد رسول الله wadda ta haihu, صلى الله عليه ta وسلم.
kasance takan zauna zamanin manzala sallallahu alaihi sallama bayan ta haihu tana zama kwana arba'in أو أربعين ko dare ليلة.
arba'in.
وكنا نتري على وجوهنا الورصة Ya mun kasance muna shafawar a fusakunmu يعني من الخلف tana nufin saboda yankwanewar fuskar. A wannan warfin sai sa kamar mai ne sai sa wai fuskar ta yi laushi a maimakon ta dinga yankwanewa.
الحسن بن يحيى أخبرنا أبو بن هاشم يعني هدية أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن نافع عن كثير بن زياد قال حدثني الأزدية Aziya wani suna Mustata ta faɗa min قالت ta ce حججت na je hajji سلمة sai na shiga wajen ummu salama فقلت يا أم المؤمنين na ce ya uwar mummune إن ثمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المهيد kin ga samura ta ibn jundubi yana umartar mata cewa duk sallar da ta tsere musu suna cikin jinin haira sai sun rama قالت sai um- a ummu salama ta ce لا يقضين a'a waye ce sai sun rama ai ba sai sun rama ba كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول في النفاس أربعين ليلة mace daga mata annabi sallallahu alaihi wasallam takan zauna idan ta haihu kwana arba'in لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umartar ta cewa sai ta rama sallar da ta tsere mata sanda take jinin- cikin jinin bikin على محمد ابن حاتم Mm.
اسمها مستو sunanta mustatu ana yi mata alkunya da ummu busta قال أبو داود abu dawud yace كثير بن زياد kasir ibn ziyadin wanda ya karbo hadisin daga ita mustata su alkunyarsa abu sahal
باب الاتصال من الحيض babu wanka sufarin da ake wanka daga daukewar jinin haira
حدثنا محمد بن عمرو الرازي وحدثنا سلمة يعني بن فضل أمرنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن صحيح عن أم- أمية بنت أبي سلس عن امرأة من بني كفار قد سماها لي قالت tace حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيمة خليه ala haƙiƙa tunani Na'am.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ni akan kayansa wato bu'al dabbar da take dauke da kayansa ga kayan manzon Allah ni kuma aka sa ni a jikin kayan قالت in tace والله ni alan tsaye da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba yana tafiya har lokacin sallar asuba فأناها ya durkusa ونزلت عنها da taguwarsa ya sau ni kuma sai na sauko daga wannan inda kayan nasa suke فإذا بها دم مني sai na ga gajini daga gare ni ya taba kayan da manzo وكان أول حيضة شدتها ta ce da can ban taɓa jinin haira ba wannan ita ce farkon jinin haira da ya zo min نعم فتكبرت إلى الناقة sai na jingina ga ita taguwa ya واستحييت zama ina jin kunya فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan hali da nake shiga na shiga ورأى الدم ya ga jini a jikin kayansa قال ما sai ya لك ce a ke me ya same ki ko jini ne ya zo miki قلت na'am nace kwarai jini ne ya zo min قال يجي.
خرج من نفسك ki gyara kanki ki ki- ki shirya wanda jinin ba zai bata miki jiki ba ko kaya ثم فزئنا من ماء a sannan ki samu ƙwarya ta ruwa تركي فيه من حن mila ki zuba gishiri a cikin ruwan مكسي ما أصاب sannan ki wanke abin da ya samu kayan nan na daga jini ثم أودي لمركب sannan ki koma ga inda kike ba komai قالت ta ce فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe haibara رزق لنا من الفيل sai ya bamu daga ganima daga abin da aka samu a haibara ta قالت ce وكان الله تقدم wannan mace ta kasance ba yanda za a yi a ce jinin haira ya ɗauke mata إلا جعل في ظهورها منها sai ta sanya gishiri a ruwan da za ta yi wanka da shi وأوصى به أن يجعل في غسلها حينما ita ce ita ko mutuwa ta yi in za a yi mata wanka a sa gishirin tun da dai farko manzo Allah ya ce ta sa gishirin nan shi kenan ta rike to عن عثمان بن ابي شيبه مم.
ورنا سلام بن سليمان عن ابراهيم بن مهاجر عن سمعت من شيبه عن عائشه قالت a- Aisha ta ce دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم Asma'u bintu Shakalin ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قالت يا رسول الله ta ce ya Rasulullahi كيف تغتسل احدانا اذا daurat min almahiri kaka ɗayan mu za ta yi wanka idan jinin haira ya ɗauke mata قال ya ce اخذ ta صدرها ɗauko magaryarta da ruwarta توضا ta yi alwala ثم تغسل sannan ta راسها wanke kanta da tuɗan yashi وتابق har الماء ta tabbatar ruwan ya kai gindin gashinta ثم تفيض على sannan ta جسدها zuba ruwa a jikinta ثم تاخذ جثتها sannan ta ɗauko ɗan yankinta وتطهر بها a wato a ta ɗauko ɗi- a- audugarta ta bi ta tsarkake jikinta da wannan قال يا رسول الله sai ita wannan mace ta ce ya rasulallahi كيف أتطهر بها؟
asma'u bintu shakalin ta ce ya rasulullah kaka zan tsarkaka da ita قال عائشة aisha ta ce عرف الذي يكنا عنه رسول الله na صلى san الله عليه allazi ya وسلم kani an hu rasulullah abin da manzo Allah yake alkunya da gare shi أمم. فقلت لها yace da ita تبقين آثار ki الدم bi gurabin da jinin ya taba biha da wannan yanki ki samu ki sa turare ki bi guraren da jinin ya taba نعم السلام صدر بن مصر هذه أخبرنا أبو أوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بن شيبة عن عائشة أنها ذكر مثال أنصاري ta faɗi sai da Aisha Allah ya kare da gare ta ta faɗi matan mutan Madina وأثنى sai عليهن yabo gare su ta وقالت ce wakalin da wannan ma'arufa ta faɗi cewa mutanen kirki ne kwarai قالت ta ce دخلت امرأة من wata mace a cikin su ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ذكر معناه ya ambaci wa ana hadisin da ya gabata إلا أنه قال sai dai shi a wannan ruwan ya ce yanki wanda yake an sa mata almiski قال مسدد مم، قال مسدد أبو هريرة إيه؟
يقول فرسة a tirsatu كان أبو الأحوص يقول karsata shi ko karsatu yake fada da kafi ba da fa ba حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم wato عن an أبي ce معاذ.
karratan wato wadda aka yanko ko karsatan wadda yake an yanko to
حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم عن ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه a sai da a- a- asma'u asma'u bintu shakalin din da aka faɗa a baya ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'ana hadisin da ya gabata قال فرسة من yace yanki wanda yake an shafa wa almiski قال كيف تتحر بها yace tace kaka zan tsaftata da ita قال سبحان الله manzo Allah subhanahu la baki gane ba cewa ne ki bi ki tsaftace jikinki da ita وستر بثوبه manzo Allah ya rufe fuskar sa da tufafi وزاد yace kara وسألته عن الغسل من a wannan الجنابة ruwa ya kara cewa ta tambaye shi daga sifar yin wanka daga janaba kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhudina ba'aki ma ake ki ɗebo ruwanki na'am akhrina ki wanka sanatuhu mafi kyan wanka ablagahu mafi isa matuƙa thumma tusbina ala ra'si ma'a sannan ki zuba ruwa akan kanki thumma tusbihuna ta durki na sannan ki cuɗan yashi har ya kai gindin gashin kanki hatta ablaga shukunar aski har ya kai gindin gashin kanki thumma tusbihina alayki ma'a sannan ki zuba ruwa gare ki qala aishatu Aisha tace liman nisa'ul ansari nisa'ul ansari neman nisa'u nisa'ul ansari matan Madina madalla matsayin su a ma- da mata lam yakun yamna'ahunna al-haya'u an yas'alna an dini lam yakun yamna'uhunna haya kunya ba ta hana su ba ta hana su tambayar lamarin addini wa yatafaqqahna ko su fi tsaya su dini.
fahimci addinin نعم babu tayammumi wannan babi ne akan taimama حدثنا عبد الله بن معبد النفيلي أخبرنا أبو معاوية حا حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة المعناوي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت sayyida Aisha tace قال رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sai da Hurairah da wasu mutane tare da shi a neman wani rataye da Aisha ta bat- ta bata a hannunta ta bata a hannun Aisha lokacin sallah ya zo فصلوا بغير وضوء suka yi sallah ba tare da alwala ba فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ذكروا ذلك له suka ambaci wannan gare shi وأنزلت آية التيمم aka saukar da ayat taimama زاد بن نفيل ibn Nufailin ya dade a tasa wayar sai ibn Hurairah ya ce da sai da Aisha Allah ya ji kanki ما نزل بك أمر تكرهنه illa ja'ala Allahu lil muslimina wa laki fihi faraja bayan da za a yi wani abu ya same ki wanda ba ki so sai ko Allah ya sanya wannan abin da ya same ki sababi ne na yayewa ga musulmi sababi ne na yayewa ke ma gare ki
عمرو بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسكوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعيد لصلاة الفجر.
cewa su sahabbai sun shafa waje wato sun yi taimama alhali suna kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi taimama dan sallar asuba
ضربوا بأكفهم السعيد suka daga tafukan su suka dora akan wajen ثم مسحوا sannan وجوههم suka dago tafukan suka shafi fisakun su مسحة واحدة shafa ɗaya ba maimaitawa aka yi ba ثم آلوا sannan ka sake komawa ka sake ɗora hannayensa akan wajen wata marra مسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب suka والأعضاء.
shafi ah, hannayensu gaba ɗaya haƙƙi zuwa kafaɗa da hammata ينبتون أيديهم daga cikin ta hannayensu
أصحاب سليمان بن داود المهري وعلي بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث kamar wannan hadisin قال ya ce قام المسلمون musulmi sun tashi وضربوا بأخذهم suka ɗora an tafukansu akan turɓaya ولم يقبضوا من التراب ba ɗebo wani abu suke daga turɓayar ba فذكرناه ya ambaci kamarsa ولم يذكر المناكب والآباء amma a wannan ruwayar bai amma cewa shafata su ta kai har kafaɗa ba har hammata ba قال ابن الليث ابن الليث أما يجي.
فوق المرفقين.
a zuwa abin da yake sama da gwiwar hannu sun yi shafa ne zuwa abin da yake sama da gwiwar hannu حدثنا محمد بن عمرو بن ابي خلفي ومعمر بن عيان الصابوري وفي اخرين قالوا اخبرنا يعقوب اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن عمار بن ياسر ان رسول الله وزال صلى الله عليه وسلم وصى بولاة الجيش ya yi ririmi a farko farkon rinduna ما هو عائشة a- wato mafi yawan rinduna ta huce amma shi yana daga baya ya zama kenan kamar a farko farkon a alhali aisha na tare da manzo sallallahu alaihi wasallam فانقطع اذن لها من جزء الزفار a sai wani rataye nata daga irin tsakiyar da ake kawowa daga zafar ta ya tsinke فابس الناس ابتغاء اجدها ذلك wato shi zafar sunan waje ne a yaman wato zafar shi ne yanzu cikin kasar oman kasar oman to a, sai o- fa- فابس sai- الناس ابتغاء اجدها ذلك sai neman wannan rataye na aisha ya sa mutane suka saurara تعضى الفجر har alfijir ya bayyana وليس مع الناس معهم alhali ba ruwa tare da mutane فتجهز عليها أبو بكر abubakar رضي الله ya عنه.
fusata da aisha allah ya kare ta gare shi وقال ya ce da ita بس الناس وليس kin tsare معهم.
mutane ba su da ruwa فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم وسجد سعيد tsayibe sai ubangiji ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallama wato ubangiji ta'ala zikiru ambatansa ya daukaka ya saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam ruhusatar ta dahuri bis sa'idi tayyib don gwame ya cewa a iya a iya tsarkaka da guri wanda yake tsaftatacce
فقام المسلمون مع ita sun ta tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ضربوا بأيديهم إلى الأرض suka ringa dora hannayensu akan ƙasa ثم رفعوا sannan suka أيديهم ɗauko hannayensu ولم يقبضوا من ba wai الأرض jamko شيئا.
wani abu suka yi daga turbaya ba مسحوا بها suka وجوههم shafi sakunsu da ita da hannayensu haƙi zuwa kafada ومن بطون أيديهم daga إلى kuma الآبائهم.
cikin hannayensu haƙi zuwa hammata زاد بن يحيى في حديثه inda ya yi daɗi a tasar wayar الشعب في حديثه ya ibn shabin ya ce a hadisinsa ولا يعتبر بهذا الناس amma wannan tsari yanzu an daina aiki da shi cewa a shafa har zuwa kafada قال أبو داود أبو داود قال يجي.
رواه ابن إسحاق aka ibn saka ya ruwaito قال في عن ابن ya faɗa عباس ciki daga abdullahi abbas وذكر ضرب ya الخنجر ambaci saba ƙasa sau biyu kamar yadda yunus ba ya faɗa ورواه عمر عن الزهري ضربتين na wato ma'amaru ya ruwaito daga zuhuri cewa sabon ƙasar sau biyu وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن ga عمار sai da shi wannan isradin ya ruwaito
وكذلك haka قال ma abu أبو waisin shi ma ya faɗa الزهري وشك في ابن عيينة a ibnu uyana wato shi a waisu ɗan ɗan uwan mahaifin imamu malik نعم ɗan uwan anas ne mahaifin imam malik a, to kuma shi ɗan nasa sunansa abdullahi abdullahi to shi an ne masa lakabi da abu uwaisin saboda ya haifi ɗa ya sa sunan mahaifinsa نعم to wa shakka fi ibnu uyana ta ibnu uyana ta yi kokonto a ciki قال مرة عن عبيد الله عن أبيه a wata mara kuma ubaidillahi an ibn abbas irin karaba sai ya yi idrabi a ciki
قال عن أبيه wa wa qala maratan ra abi wa maratan ali ibn abbas
تقرب ابن عيينة في في سماء عن الزهري wa fi sama'ihi min az-zuhuri shakkun مم.
akwai kokonto a cikin yanda ya ji hadisin a wajen zuhuri
ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث ضربتين إلا من سميته in ban da wanda na faɗa a baya duk sauran maruwaita sun ba su faɗi cewa sau biyu ana ɗora hannu a kan ƙasa ba duk sun nuna kamar sau ɗaya aka ɗora hannu a kan ƙasa
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا أبو معاوية الزرير عن الأعمش عن شقيق قال shakiku ya ce كنت جالسا بين عبد الله shakiku وأبي da salama موسى ina zaune tsakanin abdullahi ibn mas'udin da abu musa lashari فقال أبو موسى abu musa ya ce يا أبا عبد الرحمن ya aba abdurrahmani أرأيت لو أن رجلا أجنبا ina so ka faɗa min da a ce mutum janaba za ta same shi ولم يجد الماء ya zama ya rasa ruwa har wata guda أما كان يتمم ashe ke ba ba ta wadatar da shi ba قال sai abdullahi ibn mas'udin ya ce لا آه.
لم يجد الماء شارع ko da zai wata bai samu ruwa ba dole ya zauna sai ya samu ruwa ya yi wanka قال أبو موسى abu musa na shari'a ce da Allah mas'ulai to ya kuke ganin wannan aya التي في سورة wanda take cikin suratul ma'ida لم تجدوا to a faɗan take kuma mata yamma musa idan tsaye ba قال عبد الله sai Allah mun su لو idan ce لو في هذا ya za a yi musu rangwame a cikin wannan a ce duk sanda ba su samu ruwa ba sai su ce ba ba أوشكوا إذا ورد عليهم الماء da abu ne a أن kusa يكونوا idan suna jin sanyin ruwa ko kaka su ce ba za su ce ba ba قال له أبو sai موسى abu musa ce da shi إنما كرهتم هذا لهذا auto wannan ne yasa kuka ce ba a bar mai jaraba ya taimama ba قال نعم abu a abdullahi nasu ce kwarai
قال له أبو abu موسى musa ashari ya ce da abdullahi nasu ne لم تسمع قول عمار baka ji maganar da ammaru ya faɗa ga umar ba فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni a wata bukata tasa فأجنبت sai janaba ta same ni لم أجد ban الماء samu ruwa ba فتمركت في na السيل kwanta ne wanka da turbaya wato da kirkida a cikin waje irin yadda dabba take wanka da ƙasa sannan na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ambata masa wannan manzo Allah ya ce ai ka dora hannunka kawai akan wajen ya isan ma
ya ɗora hannunsa a kan ƙasa ya kakkaɓe sannan
sannan ya saba ya shafi a hagun ɗinsa da dama ya shafi damansa da hannunsa na hagu ya shafi ya- a- a- wato hagun ɗinsa da hannun dama akan iyaka kafu- a, wato tafuka sannan sannan ya shafi fuskarsa sabran masulin ya ce da shi ba ai ka san umar bai wadatu da magana ammaru ba sai abdullahi bin mas'ud kamar dan gidan sayyidina umar ne da yawa ya fahimta umar to tai masa
السلام عليكم بن كثير عبدي أخبرنا سفيان عن سلمة بن كوارع عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزار قال Mhm.
كنت عند عمر فجاءه رجل ina wajen sai ga abin da abdullahi bin abu sai wani mutum ya zo فقال ya ce إنا نكون بالمكان الشهر شهرا wasu ne mu kukan zauna a waje wata guda ko wata biyu alhali ba ruwa a waje wanda a wannan watan guda ko wata biyun janaba ta kan same mu ya zami kenan ai sai mu ce mama mai sallah ko faqala am umar yace da shi ما أنا لم إن دينيني.
حتى أجد الماء in janaba ta same ni bayan da za a yi in sallah da taimama sai na bari na samu ruwa na yi wanka sannan in sallah قال yace فقال عمار sai amma ya ce ya amiral المؤمنين mu'minin أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل kamanta sanda ni da kai muke cikin raƙuma فأصابنا جنابته janaba ta same mu أما أنا amma ni فتمأكت na kirkida da ƙasa فاتينا النبي na yi sallah muka zo ja annabi sallallahu alaihi wasallama ذكرت ذلك له na ambaci abin da na yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال manzon Allah ya ce انما كان يكفيك ان تقول هكذا kai haka ya wadatar da kai فضرب بيده الى ya الارض ɗora hannayensa zuwa ɗas ثم نفعهما sannan ya bushe su ثم مسح ما وجهه sannan ya ويديه.
shafi fuskarsa da su da hannayensa لا يسوى الذراع har zuwa rabin hannu قال عمر umar ya ce يا عمار اتق الله kai amma ka ji tsoron Allah قال امير المؤمنين amma da ya ce ya sarki mumune والله لم in ka اذكره so wallahi ba zan sake faɗa wannan hadisin ba har abada قال عمر كلا a umar ya ce a a ni ba zan ce kakka faɗa ba والله لنولينك من ذلك ما wallahi توليت za mu kyale ka kai abin da ka ga ya dace da kai a wannan
أمام بن العلاء أخبرنا حفص أخبرنا الأعمش عن سلمة بن فهيل عن ابن عبزاء عن عمار بن ياسر في هذا في هذا الحديث a wannan hadisin قال يا عمار ya ce ya amma إنما كان يكفيك manzo Allah هذا ya ce kai haka ya wadatar da kai ثم ضرب بيديه الأرض sannan ya saba hannayensa akan ƙas ثم ضرب إحداهما على sannan ya ɗo- الأخرى.
ya ɗo- ya saba ɗayansa akan ɗaya ثم سا وجهه sannan ya وذراعيه shafi fuskarsa da hannayensa ولم يسائل.
har zuwa rabin damtsansa ولم يبلغ المرفقين bai kai a, wato har zuwa rabin hannunsa karan hannunsa nan amma bai kai gwiwar hannu ba ضربة واحدة taɓa sau ɗaya ko ya tsaye taɓa ƙasa قال أبو abu داود dawud ya ce ورواه wakil ya rota hadisin daga amashi daga sarrafa ibn kuhaila daga abdurrahman ibn abza ورواه جرير yanzu ne ya rota hadisin daga amashi daga sarrafa ibn kuhaila daga sayyidina abdurrahman ibn abza أبيه yana nufin daga mahaifinsa نعم عمر بن بشار أخبرنا معمر يعني بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن زر بن عبد الرحمن بن عبد عن أبي عن عمار بن هذه القصة da wannan kissar قال إنما كان يكفيك ya ce ina ma ka ne ka fi ka ga yadda za ka yi a ce ya ya wadatar da kai وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan kas ثم نفخ فيهما sannan nafati ya bushe abin da yake kai نعم ومسى sannan ya shafi fuskarsa da وكفيه.
ita da tafukansa شك سلمة salamatu ya kokonto قال لا أدري في ilal mirka yani ani aw ilal kaffaini ban sani ba ya shafa ne har zuwa gwiwar hannu ko ko iyaka tafuka kadai ya shafa سالم بن سالم الرملي أخبرنا جابر عن الأعورات أني شعبة بإسناده هذا الحديث da wannan hadisin قال yace ثم نفخ فيها sannan ya bushe hannun الناس nasa ya shafi fuskarsa da tafukansa إلى zuwa gwiwar hannu أو ذراعين akwai zuwa zira'in hannunsa قال wato شعبة ya ce قال سلمة Salamatu na cewa, والوجه wa alkafain walwata wa zira'in tafukansa da fuskarsa da hannayensa قال له منصور mansur ya ce da shi za ta yi wata ran انظر ما تقول ka tunafa abin da kake faɗa فإنه لا يذكر ذراعين غيرك duk marwaita hadisin ba su faɗi zira'in ba kai kaɗai ne ka faɗa
حدثنا مسدد أبا عن شعبة حدثني الحكم عن زر بن عبد الرحمن بن عبد عن أبي عن عمار بن هذا الحديث da wannan hadisin ya ce قال يعني النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى ka الأرض ɗora hannayenka a ƙas ya wadatar da kai وتمسح بها وجهك in ya so ka shafi fuskarka da su da tafukanka ساق الحديث ya kawo hadisin قال أبو داود أبو داود يا شيخ.
رواه شعبة zubatu ya rubuta ɗin kaɗa fitar daga abin malik ya ce na ji amma yana hudu ba da kamar wannan إلا أنه قال sai dai a nan a wannan ruwa bai ce ya bushe ba ya busa ba وذكر حسين وأحمد عن شعبة عن الحسن في هذا الحديث Mhm.
قال fara raba zakaffayin an rawa na fa ya dora tafkansa akan ƙasa ya bushe السلام عليكم بن بن حارث أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عن أزرقة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبسة عن أبي عن عمار بن ياسر قال amma rumun yasir ya ce قالت النبي صلى الله na عليه وسلم tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama daga taimama فأمرني Ya umarce ni. cewa in saba ƙasa sau ɗaya don shafa fuska ta da tafka
na musu ne Isma'il warna abanu qala shukila qatalatu anni taymumi fi safari fa qala an tambayi amma rumun yasir daga taimama a halin tafiya faƙala sai ya ce sani muhaddisun wani mai faɗa hadisi ya faɗa mu an sha'abi an daga sha'abi daga abdulrahman ibn abza daga amma rumun yasir Rasulullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wajen shafar hannaye a taimama akai ga gwiwar hannu akai ga gwiwar hannu ba iyaka kuku ake shafa ba alhamdulillah sun tashi babu taimama fil harare
Thank